ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bayan haka muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda ya gadara haduwar ma a wannan dare na laraba dare na sha biyu ga watan ramadan jira dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya daidai da sha daya ga wata na uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryamu alaihim assalatu wassalam 2025 a wannan masallaci na sabon kwalta a karamar hukumar nengi ta baucin najeriya muna cikin suratul muminun amma akwai tambayoyi wanda za mu tashi aya ta nau za mu tashi ne
Malamin da za a nasa suna cewa mutum ne aure
yana nan ba abin da ya taba shi kaga ai sauran wanda suke musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yana tambaye su matan ka nawa in ya faɗa adadin da ya wuce na musulunci sai ya ce to ka saki sauran ka rike guda hudu saboda haka ba wani abin da za a canza kuma ayin za ku iya tunawa ana waye gari wasu na zuwa suna musulunta a gurin manzan Allah ko amma Allah bai taba cewa saki matarka ba ko da kafira ce kirista ce za ka ci gaba da kokarin shawo kanta maimakon a ce ka rabu da ita kai tsaye za ka ci gaba da kokarin shawo kanta in kirista ce dama ko ahlul kitabi wannan kaga shari'a bata haramta wa musulmi auren ahlul kitabi ba ita musulma ce aka hana mata auren ahlul kitabi ko so da aka ba wani abu da za a canza auren sunanan ita mata musulunta shi ma ya musulunta shi ke sai fa idan wala Allah tana ɗaya daga cikin maharamansa a aure tunda wala Allah su a gargajiyarsu ta kafirci wala Allah ba haram bane ba mutum ya auri ma'ana yar wansa ko yar kanin shi ko makamancin wannan to kaga kuma sai suka musulunta to kaga yanzu auren zai rusu ne ba wai dan sun shigo musulunci ba a dan dai ita a tsari namu na musulunci ma'ana baya bata ɗaya daga cikin wanda zai aura amma in duk bata cikin muharramansa to ba wata matsala insha aure na na lafiya galau ba abin da ya shafa aure sharaɗi ne kawai in sun shiga din shi kenan ta saku dama ba ta jiran wani abu ga takardar ta hannunta an gane ko amma dai auren su dai kafin ta shiga gidan yana nan daram da kawai amma ta ko ai ko bai ba ta takarda a hannu ba inda ya ce in kin sake shiga gidan wanci ko kin sake magana da wanci ko kin sake ganin ku da wanci ko kuma kika sake min abu kaza to na sake ki ta saku kuma inda ta sake amma in za su shekara ɗari in bata sake ba ba matsala komai amma tana yi ko da bai sani ba in dai ta yi sau ɗaya to sakakkiya sunanta ko da bata faɗa mishi ba to ta saku saukin abin idan ya zama na cewa daman saki ɗaya ne ko biyu kaga illar idan ta ya rubuta takardar ko ya faɗa a bakin kuma daman ya zama karo na uku ne to kuma sai ta yi din ta ki nunawa ta yi to kaga wannan kuma ba a zama aure suke yi ba Allah ya so kai a wannan ba shi da saifi ne na'am mai tambaya na gaba yana cewa menene hukuncin ɗaɗan da suke da suka kashe wa mahaifiyarsa sun zama yayan banza to karuwanci suke so ta yi eh akwai wani bawan Allah yana faɗa min na je gurin shi to sai yake koro mai irin wannan labarin wata professor ce da mijinta professor wajen shekararsa 20 da wani abu kuma sai auren ya mutu to sai ta auri wani babba a ɗaya daga cikin manyan garurrukan najeriya to sai auren ya kasa zaunuwa saboda waccan uwar gidan tana shirka don har wai tana aman allurai ita amarya zama da ya gi daɗi kawai sai ta aure direban mijin sai ta aure direban prof mijinta ma'ana direban mijinta na da shi ne ayan suka ta kishi da sauransu wai dan menene dan menene dan menene da yake yar duniya ce ita ma ta aure da aya akalla sun kai uku ko hudu haka to ranar ta ce to da Allah tana gayyatar su a gida kowace ta zo da mijinta mazan kuma su zo da matayensu ta raba kofa ta zazzage su zagi na mutunci har da shari'a ta ce to yanzu kuke kuke gani na a gaban mota ana ɗauka ta ta ce da saurana har yanzu kuma ni mace ce saboda haka dole ne aure idan ubanku bai son haka ba dan me zai sake ni ta ce daga yau na shata muku layi kar wanda ya sake shigo min gida duk wanda ya sake shigo min gida kuma ya yi min rashin kunya ko mijina zan kai shi in kulle shi kuma ta kira jami'in tsaro kowa ya rubuta wanda take cewa duk abin da jami'in gidanta su ne ta ce munafukan banza munafukan wasu me kuke so na yi to ubanku ya sake ni to ya kuke so na yi wannan gaskiya ai suna yin dabbanci wannan dabbanci ne mu a kasar hausa ai zama ba aure illa ce a gurin ya mace mu ba haka bane ba mu ba mu gaji cewa wai mace dan aure yayi gaddama take zama take aure ba mu yi ba ba su sani ba za mu ga iyayen mu sun tsufa tukub amma duk da haka suna yin aure ana cewa auren zubar ruwa zubar ruwa a buta ko saboda aure ba karamar kima da mutuncin ya mace bane ba so dama mace dole tana karkashin abu uku ne ko ubanta ko mijinta ko ɗanta ko ba haka bane ba to kuma ke kanki ƴaƴanki su kawo miki ziyara a gidan mijinki ba karamin alkhairi bane ba to amma da yake ƴaƴan wasu shashashai ne wai suna kishin ubansu kishin me mace an yi ta da namiji ɗaya ne lokacin da ka aje ka gaji lokacin wani zai aura ma ya guda ya samu amarya ai haka rayuwa take kai ma wasu matanka sun goge ka sun goge ka amma da ka hangi wata kuma murna take yi har ana mata amarya tana wace baki kamar ta dauko ka fresh ba haka bane to duk wannan sirrin Allah ne saboda haka lokacin da ka gama da kaya ka ba wani lokacin ma zai kwalle sallah da su lokacin da wani ya saka lokacin wani zai aura yana murna to haka Allah ya tsara mu saboda haka ko na ka ga namiji wai dan sun rabu da mata ko sun yi sa'in saya mata gulumboto kar ta auru wayannan tsinanin mazaje ne ba za su yi albarka ba da izinin Allah kai ma sai an yi yarka me ya matsala don ka rabu da mace ko sai ko me kuka yi ma aure ai ya gaji haka dama ko dai a rabu da alkhairi ko a rabu da tsiyatsiya to sai ga wani dan a rabu da tsiyatsiya shike sai mata wani surkulle duk wanda ya zo ta kasa auruwa ko saurayi ne in ta ce ba ta son shi ko dan wani abin wulakanci ya ginda ya tsakanin su sai je mata surkulle ya hada ta samari ko a rasa samarin masu kulata ko ga masu kulata amma ba na aure bane ba ko in na auren ya zo da an yi magana kwarai sai abin ya lalace ko ita ta tsiro da wata tsirfa ko shi ya kawo wata tsirfa sai abin da ya wargaje da magana ta zo tinkan tinkan tinkan tinkan sai ta wargaje alhalin annamimin yana baya to ka sani Allah baya bacci kuma Allah yana kallon ka duk wanda ya wa yar wani haka shi ma sai ayi yarsa wallahi duk wanda ya uwar wani sai an yi uwarka alaki kwaikwayo ne mai shi kuma yake bi saboda haka magana cewa dan ka rabu da mace ai ba kai bane dan abutan maza haka ne dole Allah zai bata wani laraba kullum suna karin magana cewa wai in ba ka son ganin abinka a hannun wani me ya kamata ka yi ka rike shi an yi wani sarki ya so wata mace bala'in santa so ma na dafa'i duk wanda ya zo ya kama shi labarin ta in bawa ne ma sai ce na 'yan taka saboda gaunar da yake mata ya shawo kanta bayan da aka aka yanta akan neman matan nan sun yawa ƙarshe ya zo ya aure ta wanda yake irin mai zuciya ne kuma wataran sai ya sake ta haifa hankalinsa ya tashi ya kasa nutsuwa kuma ta je ta aure bafadansa wanda bai kai shi ba kuma ta ce har abada ba za ta rabu da wannan bafadan ba shi take su shi kuma ya mutu da bakin ciki to shine suke karin magana cewa in kana baka san ganin abinka a hannun wani to ka rike shi da kyau ba shi kenan ba wani da gani balle dauka to sai kai hakuri da jidalinta Allah ya sauke amma dai gaskiya wannan ba daidai bane ba wayannan yaya ba ku zama yan kwarai ba an gani ko uban ku in uban kwarai ne duk wanda ya haihu da mace in dai dan arziki ne ba zai so ya ganta halin banza ba in dai ka haihu da mace ai kun zama daya duk inda take zaka so mata ta yi rayuwa ta alkhairi domin ko ba komai sanyi idanun ƴaƴanka ne ba haka bane ba ƴaƴanka idan uwarsu tana cikin wani hali hankalinsu zai kwanta ba zai kwanta ba kuma ko ba komai su je su ga mamansu hankalinsu ya kwanta daɗinka ne in za ka musu abiyar ta musu ta yi musu guda ɗaya ba a rage maka ba ba taimaka maka ba ita ma haka in ya kwarai ce don kun rabu da ita ba za ta maka fatan sharri ba domin uban ya'yanta ne domin in ba ya raye nauyin yana kanta in za ta musu goma ya musu biyar bai rage mata ba da ya kamata mu san cewa tun da dai aka riga aka yi wannan auratayya to amana da mutunci ya shiga ciki bai kamata kuma sharri da mugunta biyo baya ba Allah ya samu dace a ne ban tatsuniya ce ni ba mata bajanta ba tatsuniya ce made in ningi yau ni ban taba jinta ba gaskiya ban taba ji ba kuma in mace ba ta al'ada ma ai matsala ce al'ada ai wani tsari da Allah ya sanya wa mata wannan jinin ai jinin cuta ne ba shi da kyawu shi yasa kaga suna fitar jinin ai ba normal jini bane ba ko wari gare shi to abin da ya lalace ma in ya zauna a jikin ki amfani mai zai miki kuma duk wanda ba ta al'ada kullun tana fama da ciwuka kullun tana fama da ciwon mara da ciwon baya amma yin al'ada za ga ai jinin mara kyau ne kamar a maka kaho ne kaga in an yi kaho ai jini mara kyau yake fita ko dan an bakka da wannan jinin zai maka amfani ne saboda haka ke ma kamar in an haihu ne kaga suna zub da jini gunduwa gunduwa to yanzu wannan jini inda zai zauna bai zuba ba ciwon ciki kullum zai dame ta da shi saboda ba shi da wani amfani saboda haka ai al'ada wani abu ne shay'un katabahu Allahu ala banati Adam lokacin da ina ga ɗaya daga cikin nana Aisha ce ko wace take kuka ko da ta ga jini ciki hakuri wannan abu ne wanda Allah ya rubuta ƴaƴan banu Adama saboda haka sai dai hakuri an gane saboda haka ni ban san wannan tatsuniyar ba sai dai akwai malamai yan ningi ban sani ba ina malamin namu ne lima malam adamu da shugaba to wata gata nan wata fatawa ce ni ban san ta ba mu je
daga bayan suna da haƙƙin sarari kuma wannan ta da adadin kuɗi da biya zai na farko shi a shari'a in kai tsuntuwa manzo Allah ce fa'arifha sana ko zaka aje ta kakai amfani da ita tsawon shekara daya kuma guraren da ka san jama'a suna taruwa nan zaka je ka shelanta cewa nayi tsuntuwa ta kudi saboda haka duk wanda ya san ya jefa da kudi a bangare kaza to ya zo an gane ko in ya zo kuma sai fali arif wika'aha da sauransu kamar da dai zo a hadisi zai faɗi mayanin da kullun da adadin da salon ku da yanayin kudin ko in ya faɗa daidai sai a ba shi kayan shi shine sai manzo Allah ya ce a yi cigiya shekara ɗaya to manzo Allah ya ce sai ya ce to idan bayan shekara ɗaya ban sami ita ba ce sai kai amfani da ita amma duk lokacin da ya bayyana kuma sai ka ba shi kayan shi to yanzu tun da haka ta faru sai kai kiyasi kiyasun kuma kai wanda zai zama cewa na ihtiyadi mai kyau wala Allah kafirin jayan ko dubu ɗaya ne ko dubu biyu haka to don ka fita daga ƙila wa ƙala sai ka ce dubu biyu da ɗari biyar ne an gane ko to sai ka baya mai sadaka an gane sai ka ce to ya ubangiji ga ina tsammanin kuɗin wani kaza ne amma Allah ka gani na ba da sadaka to ka ga yanzu ya fita daga zummarka an gane amma ka cinye kai bulin bukuto sai dai malamai suna cato idan kai din da kai tsunto kai kake da bukatar fa eh sai ka cin amma da zamar menene in mai shi ya bayyana ka biya shi in kuma bai bayyana ba to sai kai masa addu'a ubangiji Allah subhanahu wataala kai masa ladan ka zama kai ne kamar ka ci sadaka kenan Allah ya kana da bukata baka kai wani ba ko eh tunda kai ma mabukaci ne sai dai in baka da bukata sai ka je ka kai wani amma in ka kai wani ko kuma daga baya bayyana to sai ka biya shi kai wancan da ka ba wannan sai ya zama ladan naka ne muka sani kamar yadda Allah ya faɗa a ƙur'ani duk wanda aka kama shi akwai ɓarawo akwai ɗan fashi ko ɗan ta'adda wanda ya shiga sata da makami wannan ɗan fashi ne in an kama shi ana kashe shi amma wanda iyakacin sata kawai yake yi to wannan ɓarawo ne in ya ɗauki abu a hirzi kuma ya kai mizanin ma'ana rubu'i na dinari to wannan ana yanke masa hannu ne in abu ya tabbata an gane ko bi mana an kama shi hannu da hannu ya haura katanga ko ya fasa mota gilashin mota abin da ya zama a hirzi yake a boye sai ya fasa ya je ya dauka kuma ku abin nan ya kai wannan kimar kudi an gane ko to wannan baki daya abin da ya dace shine in an tabbatar da hujjoji baki daya sai a yanke masa hannunsa na dama a kotu a gurin alkali to idan kuma aka wayi gari da makami ya je to wannan kawai hukuncinsa kisa shi yasa shari'ar musulunci lokacin da wani yake tambayar manzon Allah cewa ya rasulullahi idza jaa rajulan yuridu akhadha mali yace idan wani idan mutun yazo yana son in bashi dukiya ta zai mun kwace manzon Allah ce fala tudhi kar ka bashi yace fa in qatalani fa yace fa qatilhu idan ya yake ni fa ya manzon Allah manzon Allah ce kai ma ka yake shi ya ce fa in kataltuhu in na kashe shi fa ya manzo Allah ya ce ka kashe dan wuta fa in katala ne in ya kashe ni fa ya ce ya kashe dan aljanna to kaga in za ka iya in ya zo maka da makamin wannan da kuka kashe shi in har da makami yake haurawa gidajen mutane wannan dan kun kashe shi sai dai kawai a tuhunce ku ba ku tsari na shari'a ba ko ba haka bane ba amma in ba da makami yake shiga ba satar zalla yake zuwa an gane ko kosa ne yake ko ya fada gidan mutane amma za mu ga yanzu akasari masu sata da makamai suke zuwa an gani ko yanzu kwanan nan da na ga wani wai shi zuwa yake kwankwasa gida kamar gidajen da ake rufewa din nan zai ce alhaji ne ya yi aiki wani ne ya yi aiki kina budewa zai danna kyauran da karfi kawai yana shiga zai sa sakata kawai sai cuna miki wuka kawai sai miki faɗi har mai ciki yake yi wa to kaga yanzu irin wannan dan an kashe shi akwai nadama ai ba wata nadama a ciki ba wata dama a ciki kawai dai ba a tsabi tsari na ka'ida ba an gane ko to so tari in kun kama kun kai din masu kin shi ake yi in dai yana haula muku gida da makami dan kun kace shi kun rage iri na banza ko a gurin jami'an tsaron ma in so tari kwanan da muka fira da wani ya ce to ai irin wannan in yadda addabi unguwa ba ma san a masa rauni a kawo mana ya ce ku kace shi kawai ma saukin mu ne saboda sau tari in sun je firi suke zan amma in kun kace to kesin mai sauki ne Allah sa mu dace amma duk wannan ya kamata mu tsaya mai wa kawo mu fada zaka ga ƴaƴanmu ne kasari rashin tarbiyya ce mai kyawu ko shaye-shaye da yake haifar musu da matsaltsali a ka'ida ɗa na kowa ne duk wanda ya ga yaro a unguwa yana ba daidai ba ya kamata ya hukunta shi ba ma yanzu wani tsari aka zo wai kowa ɗansa yake so ba ga cin ba ƴaƴan sun addabe mu wai an taba maka ɗa kai baka so wai dan me za a dakan maka ɗa dan me za a ɗanka kaza sai ga uwa ta ɗan sufa ko wani gele mara kunya ita ma an gane ko ko uban ya zo yana aye wallahi ni ba kai din waye duk aka suke lalacewa dole ne mu gyara society in kana ganin ka tsara ɗanka yana da tarbiyya to ai zai cakudu da wasu a makaranta da kuma zaman unguwa haka ne to kaga duk da kake ganin ka gyara idan wancan bai gyara ba wancan bai gyara ba nakan da so zai mu'amala dai kenan kaga wajibinmu ne in muna da tunani mu tare mu gyara ko yawo suke a unguwa ba sa komai 'ya'yan marayu ne to ku sa su makaranta ku taimaka ku yi kuɗi kuɗi ku yi kwamiti ku sa su makaranta domin idan kun bar su a haka sun taso babu gata ku za su addaba gobe ko ba su ɗauki makami suna shiga gidajen ku ba za su yi layazin da sauran barayin wata unguwa suke hauro muku suna muku ta'adi ba haka bane ba to kenan ashe kaga ka kame hannun dan wasu kai ma dan naka ya zauna lafiya Allah ka kiyashe mu ka ba mu zaman lafiya kuma ka san ka cire mana san zuciya da ganin ma'ana san yaya na banza wanda ba shi da amfani ba kai kai su ba ba kai akwai magana mai kyau da tsohon shugaban kasar Najeriya yake tana yawa Facebook ko yace wai zaka tara kuɗi wai kai dan ka tara wa ƴaƴanka kasu wahala yace ba kai kai ƴaƴan ba ƴaƴan ba naka bane ba an gane ko saboda haka duk wani abin da zamu yi na gata ai shirme ne abin da ka gina su akan tarbiyya shine a samu knowledge da kuma discipline in da ya rasa abun nan guda biyu to aikin banza ne amma wallahi idan ka mutu ka bar shi ba shi da komai amma in dai da ilimi da tarbiyya ya gama cin nasarar rayuwa Umar dan Abdul Aziz Allah ya kara masa yadda da yazo aka ce ba zai bar wa ƴaƴansa komai ba me yace ta ƴaƴana ai dayan biyu ne mutanen kwarai Allah zai tawalla mutanen kwarai Allah ya fi ni son su na banza kuma ba zan tara dukiya ba mutumin banza ba to amma da yake na kwarai ne wajen sutar aka ce ko babu wanda bai albarka ba wanda ka in ka damu sai ka bar gidaje da kudade a yanka aikin banza ne wannan kudaden idan Allah bai za su yi arzikin ba za su yi ba wallahi ai wasau tari burin da muke ci na tara dukiya da kangwaye da filaye da kadarori ai wai dan kaka bai ayanka cikin talauci to ko nawa ka ban musu idan Allah bai za su arziki ba za su yi ba na ga abokanan wani tun 80 wani abu an raba kuɗi an ba su gadon miliyan goma goma tun a wancan lokacin amma ba na jin an kai ko ina a caɓa suke yi ka gani domin Allah bai za su yi kuɗin ba a ce kaga bawaɗa dukiya ba shi bane ba wannan tarin shi yake hana muke rowa kana hango wai bari ka tara musu ka bar musu abin da su mora shirme ne ka tara kanka hisabi ne ma ishe ka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون na ma'uz billahi mina shaitanir rajim Allah ya ce walau ittaba alhaqu ahwa'ahum da a ce Allah alhaqu kuna bi mana Allah da Allah zai bi soye-soyen zuciyarsu ko zai bi maganganun su la fasadatu samawati wal ardu da sammai da kasai sun rikice an gane da ba za a samu nutsuwa ba domin an samu alloli daban-daban wa man fihinna da abin da yake sama da ƙasa mu kenan bal Allah ya ce atainahum bi zikrihim kawai bal atainahum bi zikrihim kawai mun zo musu mana da labaran su ne bi mana abun da suka aikata da abun da manyan su magabatan suka aikata na yahudawa da nasara da magana sauran annabawa da al'ummu kawai mun zo mun ba su labarin rayuwarsu da rayuwar iyayen gidansu baki daya wa hum an zikrihim muridun shi yasa suke kawai da kai gabarin ambatan su ba sa son su ji an faɗi wasu ayyukan magabatansu ko na tonan asirinsu da suke wa musulunci mana kulle-kulle Allah ce am tas'aluhum kharjan ko ma'ana ka tambaye su wani kamashu ne ko ka tambaye su lada in kai wa'azi kana ce su biya ka ne fa kharaju rabbika khair Allah ce ladan da ubangijinka zai baka na da'awa da isar da sako yafi alkhairi fiye da abin da su baka balle ma baka nema ba wa huwa khairur raziqina Allah shi ne mafi alkhairin masu azurtawa Allah ce wa innaka tabbas ya kai Muhammadu la tad'uhum ko kana kir la tad'uhum ila siratin mustaqim wallahi kana kiran su zuwa tafarki madaidaici wa innal ladhina la yu'minuna bil akhirati hakika wanda ba su yi imani da naran lahira ba anis sirat lanakibun suna masu karkacewa suna masu wandarewa ba sa bin tafarki madaidaici to kaga wannan yake nuna mana cewa ka'ida duk inda kaga an zauna lafiya to an ba gaskiya ne amma duk inda kaga ana ta rigima to ba ba gaskiya ba an sa son zuciya ko kuma ƙarya ta ilma to duk wayancan abubuwa da Allah yake tambayar ko kaza ko kaza ko kaza shi ubangiji ya fi kowa sanin abin da yake faɗa musu talala yake musu ba ni ne za mu zo mu ga ayoyin nan gaba ko waye halitta sama da ƙasa waye kafin da ruwa waye fitar da koguna waye kaza za su ce Allah ne to tunda har kun tabbatar Allah ne dan me kuke kokonto ko dan me kuke nokewa ko dan me ba ku ba da gaskiya da Allah to sai ka gane cewa kawai ma'ana san zuciya ne hawa an gane ko san zuciya ne da kuma hassada daman abubuwa guda biyu su suke wa ɗan adam illa a rayuwarsa hasada ya aka yi wane ya fi ni hasada ya aka yi bai ani ban samu ba wane ya samu hasada ya aka yi wane ya taddo ni ko kuma kawai son zuciya haka nake so haka nake ra'ayi ko da ba shi ne abin da Allah da manzo suke bukata ba to wayannan su ne masu halakar da mutane muhlikat dole in dan adam ba zai cire san zuciya da hasada ba to kullum ba zai ci gaba ba kuma kullum cikin bakin ciki yake kwana da damuwa dan yana ga wani ya dara shi ko yana ga wani ya taddo shi ko dan mai ni wala zai ke mu'amala da ni kuma zai mu'amala da wani kawai shi kadai yake bukata a yi mu'amala da shi da ya ga kana mu'amala da wani shikenan sai janye maka saboda menene saboda a shi baya son kishiya to Allah ne kadai ya baya son kishiya ko Allah shine ba shi da kishiya kuma baya son kishiya amma kai dole dole amma kishiya da kana so da baka so to shine Allah subhanahu wataala ke cewa da a ce Allah zai bi son zuciyarsu kaga alhaqu huna bi ma'ana Allah kenan Allah duk shine alhaqu kuma shine wanda yake ma'ana ar-razzaqu kuma shine al-fatiru as-samawati wal ard duk wani suna na Allah zaka ga sunan ya cika shi gaba da baya sabanin dan adam dan adam ko dai a mai suna ragwaro na zati ko kuma a mai suna raba da wata sana'arsa ko da wani halin shi an gane ko kamar za a ce bakaniki ko direba an gane ko ɗan kamasho ko magini ko makeri ko gursumeti da sauransu kaga duk an sa musu sunaye ne sakamakon sana'arsu to amma za ka samu in an ce bakaniken ko injiniyan amma za ka samu bakaniken wala Allah na ƙasa ne ko bakaniken wala Allah mana na bashin ne ba na mota ba ne ko na mota ne ba na jirgin ruwa ba ne ba ko na jirgin ruwa ne ba na jirgin sama ba ba haka ba ne ba ko kuma aka ce wannan kafinta ne wala Allah kafintan ƙasa ne wala Allah kafintan sama ne wala Allah kuma kafinta ne wanda yake mana mai manne manne in an ce injiniya shi ma haka za ka tabbatar cewa kowa kawai sunan da ake raba masa na sana'a ko na aiki za ka tada kawai ɗan tsugulutun guri ne kawai ya cancanci wannan sunan amma inda za a faɗaɗa ƙarya ne ba zai ɗauki wannan sunan ba Allah kaɗai ne duk sunan da ka raba masa ya ɗauka in ka ce al'alimu al'alimu ne hakikatan ko ba ka bane ba al'alimu ne na hakika gaba da baya ya san abin da ya faru da abin da yake faruwa da ma abin da shekara dubu nan gaba zai faru ya sani kaga wannan ya cancanci wannan suna amma ni in ka ce min al'alim kawai dan tsugulutun guri ne kadai nake doka wannan title din amma kana matsawa da wani guri zaka rubuta jahili ne lamba daya to kaga kenan ashe alimun din kawai wani bangare take dauka in ka ce ma'ana ar-razzaqu mai azurtawa zaka tada cewa dan adam dan bangare kadan ne yake yi hasali ma a cikin ɗari da wahala yake daukar ma'ana rabin daya an gane ko sai ka raba ushuri a ushirin ma ka ɗauki ma'ana kaso ɗaya ka karaba shi ushiri wal'ala zai ɗauki kaso ɗaya a wannan title ɗin da aka ba shi amma Allah fa ba haka yake ba duk sunan da Allah ya ɗauka baki ɗaya naci ne to ka gane ya zo ma'ana da alhaku bi ma'ana gaskiyar ne ma shi baki ɗaya to Allah zai bi ire-iren maganganunsu da suke faɗa to ai da an waye gari sama da ƙasa ma ta rikito ai suna cewa akwai allolinsu ko shi yasa kaga ai a ka'ida duk wanda yake cewa akwai Allah bayan Allah to shi irin wannan in ka zo yi masa wa'azi ba za ka masa wa'azi da alkur'ani ba ai wanda ya da Allah shi kake wa'azi da alkur'ani kawai yi masa wa'azi da hankali shi zai fi ganewa an gane ko yanzu idan aka ce ya ce wannan Allah ne wancan gunkin Allah ne rana ma Allah ce bishiya ma Allah ce ruwa ma Allah ce aljanu ma alloli ne to sai ka tsaya ka tambaye shi a ƙa'ida ko a namun daji wanda ya fi kowa ƙarfi da da iya zafin farauta ai shi ne shugaban daji ko shi ne zaki wanda yana da suna wajen guda 20 a larabci saboda menene shaharar zaki me yasa zaki ya zama malik na daji saboda ƙarfinsa ai saboda shi ne ma'ana ya fi kowa fawa kenan kaga a duniya ma ta hankali mutum yana dominatin ɗin komai ya zama sufafawa idan yana da ƙarfi ta gurare daban-daban ba haka ba ne to amma yanzu nan da kuke cewa alloli ko rana ko wata ko gumaka ko aljanu akwai wani abu da suke yi irin na Allah akwai kawo mana ma'ana abu ɗaya wa'anda wa'annan allolin suka sassaka ko suka yi wanda yake kamanceceniya da halittar Allah ni nawa ubangiji na shine wanda ya mallaki sama da ƙasa zan baka misalai da dalilai na samuwar ubangiji na kai kuma da kake ganin akwai wasu ubangijoji bayan Allah na ƙarya to ba ni misalin halittarsu ne ganawa shine ya fito da rana da wata shine ya sammai bakwai ƙasai bakwai ya daga sama ba da wani ginshiki ba shine wanda yake raya ƙasa bayan ya kashe ta yanzu daji yana nan a mace an gane ko duk ya zama saura ba komai komai an take amma da buwaya Allah ta zo zai saukar da ruwa daga sama kasan nan ta sha kafin ka je ko ina akhazat al-ard ghurfuha ko kasa za ka ta kore shar ko ina bishiyu sun yi lublub baki daya yanzu kenan Allah ya yi mai kenan ya raya su to kuma ana nan da sun kai wata mudda kuma Allah sai ya kashe su to kaga wannan misali ne yadda Allah yake raya kasa bayan ta mutu ya raya ta da samar da ruwa to haka Allah yake raya dan adam bayan da babu shi kuma daga baya kuma ya rasar da shi duwa yake ne huwa alladhi yubdi'ul khalqa thumma yu'iduha shi ya kirkire ta ba da ba da kwaikwayo ba kuma shi zai rasar da ita idan ya ga dama kenan kaga ni aikin ubangiji na kenan kai kuma ina aikin allolinka faɗa min su ina saman Allahnka ina ƙasan Allahnka ina mala'ikun Allahnka ina aljanin Allahnka ina mutum na Allahnka wanda ba na ba ba ba ba na ba ba ba ba na Allah wannan ba kawo mini baka da shi an gane ko masu cewa ba Allah ba komai ai shegantaka ce ƙarya ce fitarar dan adam ta tabbatar akwai Allah ko mulhidai din ne yanzu da suke gasu nan har sun fara shigowa cikin 'ya'yan Hausawa wai ba Allah ka san ai shegantaka ce rashin kunya ce sa shi a ɗaki ka tuba ɗan banza ka zane shi an gane ko munafiki saboda in ba Allah waye ka kai ka ce ba Allah to faɗa min ta ina ka samu ya aka ka samu kanka haka kuma dan me kake shan magani me yasa zaka sha magani in kana cuta har ka je a maka aiki ai shine ɗaya daga cikin wayannan manya-manya na duniya wanda suke cewa ba Allah ba Allah ƙarya ne ba kowa ba wani abu mai suna Allah sai yake cewa sai wata ran sai ya samu rashin lafiya kuma yana bala'in san dan nan kuma aka kai shi za a masa amaliya jarahiyya za a masa ma'ana sai ya za a masa tiyata to shi dai baya san dan ya mutu to yanzu kuma baya san a samu matsala a tiyata na dan ya mutu so yake dan nan ya tsira sai ta daga hannun shi to duk da dai wasu suna cewa akwai Allah da ba ma gani to wai wannan in akwai shi wai ka taimaka mini munafiki duk shegantaka ce ko innan duk shegantaka ce wallahi dalashin kunya ce ka gani ai duk fitara ingantacciya ba za ta samu kanta a wannan duniya ba kawai a ce duniya ta samar da kanta ai ba zai yiwu ba hankali ba zai dauka ba in mutum na da wannan tuma hukaci ne lamba daya wallahi da shi da mai kwana akan bola gwara ma mai kwana akan bola saboda ba shi da hankali wawa ne kawai iskanci ne da shigantaka kawai samun guri ne kamar irin wannan mutanen banzan masu cewa wai wai qur'ani kadai za a bi ba za a yi da hadisi ba ƙarya suke zindikai ne su ma shigantaka ce shi ma in zaka sa irin dan gungun da yake wannan iskancin sa shi a daki ka zana dan banza din iskanci ne to wai sai ka zo ko mutum yana karanta qur'ani to tambayan ma da zaka masa manzon Allah ne famman bi fammin ya karanta da kai qur'anin nan tunda kun ce duk babu sahabbai ba sahabbai ba duk ƙarya ne har kuna cewa kala katu wai hadisi kala kata ne kawai to wannan qur'anin baka da baka manzo Allah ya baka shi baka da baka manzo Allah ya ce ga qur'anin nan ya aka ka samu wannan qur'anin ta ina ya zo maka hauka eh kuma da har har za ga wasu mara kunya wai har zuwa aikin haji suke yi to me kuke yi me za ku yi wa aikin haji ku da kun ce kun yi condemn din duk wani sahabi na manzon Allah kun yi condemn din duk ma'ana hadisan manzon Allah sai ga to mutun da yake addini wallahi kawai rashin kunya ce da tsara kawai duk waɗannan inda za ka same su ba buƙatar wani aya da hadisi shagantaka ce kawai a ba ka su a samu katon ƙato a tuɓe a kulle su a ɗaki an gane ko da kai su zai fasa masa haƙora da hanci zai dawo kan gaskiya ƙarya ce wallahi ai akwai abin da ma za ka gina wata aƙida a kan shi wanda yana da ɗan makama makama ma amma ka zo ka ce ba Allah ko ka ce wai Qur'ani Qur'ani kadai zaka bi ai ai ai ai hauka ne wannan kuma ka zo kana zagin magabata kana zagi kana zagin Bukhari kana zagin Muslim wai kankartai kawai subhanallahi Allah ya soke Allah ya soke to shine Allah subhanahu wataala yake cewa to da sammai da kasai ma'ana an samu rikici lau kana fi ma alihatun illa lahu la fasadata da wannan Allah sai ce ai ruwa wannan sai ce ba za a yi ba da wannan Allah sai ce a fara ruwa a watan kaza wannan Allah ya ce ni ba yanzu ba ko wannan Allah ya ce ni mutan gari kaza sun mallafi ba za musu ruwa bana sai mutan gari kaza wancan kuma ya ce a shi sai an musu da sai kaji ana rigima manya suna rigima a sama ko ba ka bane ba amma da yake Allah ɗaya ne kana jin wani abu kana jin rigima kana jin fada to duk inda aka samu fawa bi ta hadu dole ai rigima to amma da yake Allah shi kadai ne la sharika lahu ba shi da kini ba shi da nadiri an gani shi yasa kaga komai ya tafi daidai saboda mai Allah ɗaya ne kuma shi kadai yake bautawa to shi ne Allah subhanahu wata'ala yake cewa yace bal atainahum ko bil haqq bi zikrihim kawai mun zo da ambatan su ne qur'ani ai cike yake da labaran su yanzu ba ga labaran ke faɗa mana ba yanzu muna na akai wannan abun ai dan labari ne kalli kissar annabi Musa yadda ya kokar maya da Fir'auna da yadda ya dawo ya kokar maya da ƴan gidansa banu Isra'il din duk muna nan duk Qur'ani ya bamu labarin su kanna annabi Yusuf yanzu ana karanta maka sautin Yusuf kamar kamar ji akai abin ga tanan gare gare a gaban ka to duk Qur'ani saboda ya zo da ambatan su ne da shegantaka da iyayensu suka yi da kakanni da kas da kishi annabawa da suka yi to wannan ambatan ne ba sa so shine bal atainahum bi zikrihim wa hum an zikrihim muriduna ba sa san ana ambatan laifukan su da uyub nasu da suke da su da iyayen su ba sa so Allah ya ce to ko kana tambayar su ne wani lada wani kamashu kuma suna shi yasa a wani gurin ma'ana yace am tasaluhum ko am tasaluhum ajran mutqalun kuma sun wasu nauyin bashi ne wala Allah ka ba su wani bashi ne ba wani annabi da yake zuwa ya wa'azi kuma ya ci a biya shi innama azriko ila Allah kowane annabi ladan sai yana gurin wa wanda ya aiko shi wa ya aiko shi Allah ba wani annabi da yake zuwa ya wa'azi ce ku tara mun kudi haka ne duk irin taimakon da musulunci yake nema addinin yake ginawa ko wanda muka gani a zamanin manzo Allah taimakon da ake kawowa in mutanen kauye sun zo manzo Allah ne yake tashi bari ko a kira sallah ya ce a taimaka musu ba haka bane ba in jihadi za a ba kuɗi babu kaza manzo Allah yake kiran sahabbai ce a taimaka ba haka bane amma manzo Allah ya taba zuwa a bashi hasali manzo Allah ma da alayin manzo Allah ba ka cin sadaka an gane ko sayyidina Hassan ne ko Husaini wata rana an kawo abin sadaka ko ya dauki guda ɗaya ya sa a bakin shi manzo Allah ya makare wuyan sai da ya fitar da shi yace mu annabawa dangi mu ba sa cin sadaka sadaka kazanta ce ta dukiya to kaga wannan hikima ce fa ba kadan ba inda a ce annabi yana cin sadaka kaga sai a ce kudi ya zo tarawa duniya yake nema to ba duniya yake nema ba hasale su baki ɗaya familin ahalin manzo Allah ahalin Muhammad ba sa cin sadaka shi yasa Salman al-Farisi radiyallahu anhu ai yana ɗaya daga cikin abin da ya gane manzon Allah shi ake mai title da suna mana al-bahithu anil haqiqa mai neman gaskiya tunda malamin sa ne ya karanta masa tun a can baya lalle annaban karshe zai bayyana kuma a guri kaza shi yasa tun daga Paris irin ita tafiya har ya dace ya zo gurin manzon Allah abu na farko dama ya ce zai duba ya gani sun karanta a taura da injila cewa annabi akwai tambalin annabta tsakanin kafadinsa kuma in bai sadaka baya ci kawai da dai ya gama bilimbituwarsa yana ta neman fafutuka ina zai ga manzon Allah ina zai cima manzon Allah daga wannan gari ya fada wannan gari daga wannan gari ya fada wannan gari har ya fado dai inda zai ga manzon Allah aka ce ga muhammadu abu na farko ko kuwaye ta yi yana shiga rinsi ya ga wannan tambarin annabta tsakanin kafin manzo Allah yana ganin sai ce na gode Allah saura daya sannan ya samu dama ya ce ga wannan sadaka sai manzo Allah ce ba ma cin sadaka kawai sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah saboda abin da aka faɗa masa nan alamun annabtar manzo Allah ya tabbata ga tambarin annabta ga kuma ba ya cin sadaka to kaga shine manzala ce salmanu minna ahlul bait ko salmanu mun na tsindima mana shi mu ahalin manzan Allah ya zama dan gidan mu baki daya to tunda an riga an sace kuma zai fita shi babu amma makaretan mu ne yanzu sai su ta magana cewa wai suna son ahalin gidan manzala ƙarya suke yi duk wani dan shi a zindiki ne ƙarya yake yi in ba wanda ya sa- ya fi son ahalin manzan Allah irin ahalin sunna an gane ko ahalin sahabban manzan Allah lafiya kalau suka zauna baka taba jin rigima tsakanin Abubakar da Sayyidina Aliyu ba ko da Sayyidina Umar ba ko da Usman ba hasali ƴaƴa nawa ne na manzan ma'ana ƴaƴa nawa ne ƴaƴa nawa ne a gidan Sayyidina Aliyu aka samu sunan Abubakar ƴaƴa nawa ne a gidan Abubakar da sunan Sayyidina Aliyu na duk wa'annan haka tsakanin su ba'dhu min ba'd an gane ko sashin sa kulle ke da sashi sai na umar ya aure yar gidan sai na aliyu an gane ko karshe lokacin sai na umar yake faɗi cewa ka bani auren wanci ya ce ai karamar yarinya ce me zaka da ita ya ce ai ina so saboda allah ya ce ran alkiyama kowace irin dangantaka za ta katse fala an saba bai da umu yau mai izin an gani saboda haka ya ce sai dangantaka gidan manzo allah ne kuma ina son ya zama ina da dangantaka da ku to dole ba zaman lafiya suka yi ba sai na aliyu allah kara masa yadda kalli lokacin da munafukai suka hana shi fita a gida hassan da hussein ya turo ya ce kar ku kuskura wani ya iya shiga gidan musu dan affan sai dai in ba nan duk abin da za ku yi duk ko sai dai dunakun an gani haka suka ba manzan allah sai na usman kariya to tsakaninsu haka yake kun zo kun ce duk sahabban manzan allah sun yi ridda sai guda uku guda bakwai wa ya faɗa muku amma ku yanzu kun yi da naku da mai cike falka shi ma duk kunya da shi ma yana da falala an gane ko kowa ya san an san an san waye mutum saboda haka mun ji tsoron Allah in dai kana san Allah da manzansa dole ka so sahabban manzan Allah na faɗa mana ran nan duk duniya mutane aji uku ne ba aji na hudu ajin farko su ne muhajirun na karanta mana aya da tarfi da yaban muhajirun an gane ku aya ta biyu ansar na karanta mana aya ta rufe da yaban ansar an tabbata musu da aljanna aya ta uku Allah ya ce wallazina ja'u min ba'dihim duk wanda ya biyo bayan su halinsa su wayancan automatic an ba su aljanna aji na ɗaya da aji na biyu amma in ka ɗauke wa'annan ajujuwan guda biyu to tun daga ƙarewar sahabban manzan Allah to aji na uku ne ku ne har yanzu mu kuma sai da Allah ya dora mu akan ka'ida sai ya ce wallazina ja'u min ba'dihim wa'anda suka biyo bayan sahabban manzan Allah yaquluna suna cewa rabbi ghfir lana Allah ka gafarta mana ko ka ya Allah ka yafe mana kuma Allah ka jikan wa'anda suka gabace mu ma'ana wa'annan su ne sahabban manzan Allah wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Allah karka sanya mana kiyayya ko hasada ga wa'ancan sahabban manzan Allah shi yasa Imam Malik Allah ya kara masa yadda ya ce duk wanda aka waye gari baya irin wannan halin da sahabban manzan Allah to kafiri ne shi yasa Imam Malik Allah ya kara masa ya dace inda fadin da Allah yake cewa cewa Allah ya aiko sahabbai li yaghiza bihimul kuffar dan su bakanta wa kafiri rai suka ce to duk mai jin haushin sahabban manzo Allah kafiri ne saboda haka ya kamata mu tsoron Allah kullum mu gane cewa ka'ida ta gaskiya ba ta bukatar kwaskwarema gaskiya guda ɗaya ce to shine Allah subhanahu wataala yake cewa أم تسألهم خرجا وقرات ربك خير والله خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم للين كاغني جواب القسم غا إن غا لام التأكيد والله كان كيران سو يزوا تفرقي بدي شي تبس manzo Allah ko Allah bai rantsa mana ba manzo Allah mun sani an gane ko shi yasa hajjin ban kwana ya kafa shaida yace to ku sani duk abin da Allah ya turo ni na isar suka ce laqad addaita wa laqad ballagta wa addaita ya rasulullah haƙiƙa ka isar kuma ka aiwatar ya ce to Allah ka shaida suka ce mun shaida to yanzu akwai abin da ya rage kenan babu shi yasa sai na Umar Allah ƙara masa yadda yake cewa wani bai hude yake faɗa masa cewa da mu ne Allah ya saukar da waccan ayar al-yawm da sai mun rike ranar sauka wannan aya a matsayin ranar Idi saboda an nuna addini ya cika to tunda manzo Allah ya bar duniya ba wani abin da ya rage kuma wanda zai karu ba ragi ba kare kenan duk abin da bai zama addini ba kafin saukar wannan aya ba zai zama addini ba kuma har ila qiyamis sa'a to to shine Allah subhanahu wataala ke cewa amma wanda ba su yi imani da Allah ba an siratal nakibun suna masu karkacewa ga barin tafarkin manzon Allah ga barin siratin da Allah da manzansa suke kiran bayi shi yasa duk wanda yake mu'mini ya tabbatar Allah manzon Allah yana kaunar shi duk wani abin da zai baka tsauri a ibada sai da manzon Allah ya roƙa maka sauki ya roƙo maka ma'ana rangwame yanzu inda wannan sallar hamsin an batta a yini ya zami da kanmu kaga ai da ba dama ma neman abinci ko kullun cikin sallah miki amma da yake innal Allah gafurur rahim ko manzon Allah azizun alaihi ma anittum duk wani abun kunci manzon Allah yana mai girma su ya neman rangwame Allah kama daga mutakatan na'am ولو رحمناه وكشفنا ما به من ضر إلا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون na'am da yake Allah shine masanin boye ko Allah ce walau rahimnahum da za mu ji kansu inji Allah wa kashafna ma bihi min durrin mu kwaranye musu abinda muka darbe su da su na cuta ko na talauci lalajju fi dughyanihim da sun ci gaba da shegantakar su da taka dokar Allah ya amahul suna masu makanta da idanuwansu Allah ce walaqad akhadnahum bil azabi hakika ai mun kama su da azaba a baya famastakanu li rabbihim wannan bai sa sun kaskanta da kansu ga ubangijinsu ba wa ma yatadarrun kuma wannan bai sa ma'ana sun tsorata ba sun rauraya hatta idza fatahna alaihim baban har sai da muka bude musu wata kofa ta musiba wasu malaman suka ce ma'ana muka karkashe su a yakin badar an gane ko muka bude kofa ma'ana za azabin shadid ma abocin azaba mai tsanani idza hum fihi mublisun sai gashi kuma sun dai ba kauna ga al'amarin ubangiji Allah mun tuba Allah ka yafe mu sau tari za mu ga sunnar Allah shine yakan kyale ka wani lokaci kai ta abin da yake ba daidai ba amma sai kake ganin kamar abin daidai ne inda ba daidai bane ba me yasa Allah ya kyale ka ba haka bane ba Allah sautari yace innama numli lahum muna jinkirta musu ne liyas dadu dan su ƙara laifi mu kama su da hujja in ba haka ku kalli fir'auna ku kalli fir'auna wani irin shigantaka ce bai ba wani irin bala'i ne bai ba kai ka ce ma kamar Allah ya kyale shi ko ya fi karfin Allah ne amma da Allah ya ga dama me bai faru ba kalli irin cin kashi da ƙuraishawa suka yi manzon Allah kalli irin wulakanci da suka yi manzon Allah kuma manzon Allah matsayin masoyin Allah badadin Allah mai kaunar Allah dan gaban goshin Allah amma da ƙarshe ya kai ƙarshe me ya faru to shi yasa kan mu rudu dan wani yana aikin banza kuma Allah ya kyale shi ba wai wannan yana nuna aikin banzan daidai bane ba ba kuma dan Allah bai sani ba ba kuma dan yafi karfin Allah bane ba ta lalace an gane ko ta lala muke musu kuma za mu kama su ta inda ba ma tsammani saboda karka ga cewa kana saban Allah kuma ba a kama ka ko kana saban Allah kana ƙara lafiya ko kana saban Allah kana ƙara samun jama'a kar ka ɗauka kamar ma'ana daidai kake yi ai duk wanda ya gyara ya sani duk wanda ya bata ya sani wallahi ka kalli ma- mutanen banzan baya me ba su ba kalli karuna wace irin ɗagawa ce ba su ba bai ba da annabi musa ma ya masa wa'azi me yace eh ai yace wannan ƙarfi na ne ya bani ko ba haka bane ba ƙarfi na ne ya bani kenan ya nuna kenan ba wa kenan ba Allah amma da ya kai Allah ƙarshe bango me yayi Allah ce fakasafna bihi ko wa bidarihi al-ard aka mai mai duka baki daya Allah ce muka dara ƙasa muka shigar da shi da shi da dukiyar baki daya kuma ƙasar ta koma ta rufe wani aiki sai Allah ba zub da majini ba balle a taka ciyayi balle a tada kura ko ba ka bane ba Allah ya dara ƙasa da dukiyar da shi baki daya ka Allah mai gana bil ams kamar ba a yi shi jiya ba to shi yasa komai muke mu bi dokar Allah karke kake ganin kana kuskure kamar ruwa ta sha wallahi bata sha ba ruwa tana nan bata sha ba ka gane ko saboda haka mu yi kokari mu ga cewa duk abin da zamu ko da mun tuno muna kuskure da mun tuno sai mu gyara wannan shine halin mutan kwarai dole lokacin saka tuno Allah kuma sai su menene sai su gyara kurakuran su amma ba daidai bane ba kana kuskure ana faɗa ma kuma kana ci gaba faɗa maka da ake baka wannan ka ake yi ba ana faɗa maka bane dan a kwashi ladan ka a ba wanda ya faɗa maka ana faɗa maka ne dan kai mai gyara Allah kama da gamdakatar to shine Allah ya ce to wannan shine ma'ana halin su to kuma duk lokacin da aka wayi gari dan adam ya zama cewa sai Allah ya kama ka ya maka azaba sannan ka dawo ka koma kaga aiki nan baka dan Allah ba imanin naka bashi da karfi shi yasa wasu malamai suke cewa addu'a ce manzon Allah ya musu yace Allahumma khudhum Allahumma Allahumma sallit alaihim sinin kasini yusuf Allah ka dora musu fari irin farin zamanin annabi yusuf an gane ko suka ci balbalin bala'i sannan suka garzayo gurin manzon Allah cewa ka roƙan mana Allah wannan hali na musiba da muke ciki mana Allah ya kwaranye mana manzon Allah kuma ya daga hannu ya musu addu'ar kuma Allah ya kwaranye to amma daman kamar alai da Allah ya faɗa ce walau walau walau walau rahimnahum wa kashafna ma bihim min dun lalajju kuma hakan ya faru ya roki ubangijin Allah kuma ya kwaranye amma me faru kuma sun ci gaba to shi yasa kullum mu gane cewa duk lokacin da kake kuskure to kake tuna cewa ba lalle bane Allah ya baka damar tuba kar ka tafi ka rubi kanka cewa a a ai zan tuba nan gaba kana da garantin za ka yi nan gaba kana da tabbas wala Allah a nan gaban kuma Allah ya kawo wani rudanin kuma da bare ma tunatar da kai bayan ba ka tafi a baibai kuma in ka kuskura ka tafi a baibai ka shiga uku domin nan ce gidan gyaran nan ne gidan gyara kuskure in ka kuskura baka gyara ba a nan in ka je can ba magana ta kare kawai can magana hukunci ake yi ko dai aljanna ko wuta duk kabarin duniya malamai suka ce ɗayan biyu ne imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufarin nira duk kabarin duniya ɗayan biyu ne ko dai ya zama dausa shine daga dausayin gidan aljanna wannan kabarin ko kuma ya zama na dausayi ne na gidan wuta ba na uku ba shi kenan kaga dole mu dage mu yi kokari kamar da hadisi yake nunawa idan dan aljanna mutum ya mutu ya je gidan aljanna za su haɗu da wanda ya sani dan garin su ko dan uwan shi sani da zuwa sani da zuwa ina maka barka san ya kwaram ne duniya nan taku ya kaza ya kaza za su labarin duniya an gani ko zai ke tambaye shi to a ina suwa ne ina suwa ne sai ce wannan kuma a'a ai wani ya riga da tafowa to ai ban gan shi ba to yana makota kaga harka ta baci kaga harka ta lalace an ce yana makota kuma ina ne makotan aha to saboda haka kenan kaga wanda ya samu haka ta je masa da dadi kuma shine ya nema wa kansa wannan dadin duk wanda ka ganshi a mazauni ba wanda ya kai shi ya kai kanshi in ka ga mutum a cikin ni'ima a lahira shi ya neme daga nan gidan duniya shi yasa wani mai magana ce la dara li mar'in ba'da al-maut yaskunuhu illa allazi bana qabla illa allazi qabla al-maut banahu banaha fa in banaha bi khairin daba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha ba wani gida da dan adam zai zauna a cikinsa bayan ya bar duniya sai gidan da ya gina a duniya da hannunsa in ya yi ginin kwarai ya dace da gidan kwarai in ya yi ginin banza kuma tur da wannan gida kenan kar ka rudu kanka duk wanda zai rude ka ma kar ka wa'alla kanka ba wanda ya sai amfana ma komai a lahira da kai da iyayenka da 'ya'yanka kowa nafsi nafsi nan din nan da kake gani nan za ka nemi wannan aljannar kuma ka dai ga duniyar nan ba ta da wani daɗi ba ka da wuta ba ka da ruwa ba ka da tsaro ba ka da komai kawai dan dai Allah ya riga iska ba hannun manyan mu take ba shi yasa muke shaka yadda muke so rana ma alhamdulillah ruwan sama ma ba nasu bane inda ruwan sama nasu ne in ka ki zaba su yasu muku zai fi muku ruwan sama amma ruwan sama na mai kowa mai komai ne ba haka bane ba to dan Allah me yayi abin dadi a wannan gida duk abin da ka kwan ɗaya biyu kana ci ya gundure ka ba haka bane ba sai ka ga mai cin daɗin wayo talar ce kuɗin rama yake so ba haka bane ba kai tallaka kana gudun kuɗin rama kana son ma'ana menene bandashen kaza da naman ɗawi su shi kuma ya ci naman ɗawi su ma'ana zogale yake so to kafaji to duk wanda sai nuna maka cewa ashe duniyar ma aikin banza ce to kawai wal akhiratu khairun wa abqa lahiran nan ita ce ta mafi alkhairi kuma ita ce wanzajjiya me yasa Allah ya ce wa abuka domin duk wani dadin duniya ba abuka bane ba duk wani dadin duniya yana da limit yana da limit da limit din ya kare shi ma ya kare amma na lahira sarmadi ne abadi a gane ko dore miƙewa ke dodar tutur kenan kaga abin da ya kamaci dan adam shine karka wannan dadin duniya na dan kankanin lokaci ya rude ka ka kifar da wancan dadin shi yasa karka yadda yanzu kana talaka ka kibin Allah wallahi ka zama abun kunya abin lalacewa a kanka wallahi yanzu ne ya kamata ka samu damar bin Allah karka rudu da Allah ya bawa ne ya bawa ne karka rudu wannan gidan duniya mata'un qalil wal akhiratu khairun wa abqa to sai kai kanka fada a yanzu ma kana cikin ni'ima dubbai da Allah ya maka to ka gode masa iya ni'imar da ya baka sai ka bauta masa yadda yake so to kaga yanzu alhamdulillah idan an je can sai a miƙe kafa amma nan kafarka a tattare can kuma a dunkule to kaga ka zama sori to da Allah ka mana gamdakatar wajen bin daidai da kuma aikata daidai Allah ka sa mana wadatuwa da wadatar zuci dan abin da ka bamu Allah mun gode maka Allah ka bamu ma'ana kana'a da wadatar zuciya kar mu kalli abin da ka ba wasu ba mu ba in wani ya fi ka da dubu kai ma ka fi shi da dubu a wai ba ka fi wannan ba shi din ma ka fi shi kar ma ka yaudare cewa ai kai ma wai wai in ka in an fi ka kai ma ka fi wasu a'a shi wanda ya fi ka ma ka fi shi ina ba ta kun gane abin da nake nufi kar a je da nisa ai wane yana da kaza a wanan a zo a yi zube ban ta in ka fi shi in ya fi ka ɗari kai ma za ka fi shi ɗari a yi cikin a gani da izinin Allah ta'ala ba wani wulaƙantacce a duniya babu shi Allah bai wulaƙantacce a duniyan nan ba so da ka karkare na kanka dan Allah ya ba wani kuɗi dan ya ba shi mulki dan ya ba shi dama kai ma ya baka irin damar maki da ni'ima wanda shi ba shi da ita shi yasa to karka kalli wani ma ka kalli ma na ƙasa da kai Allah ka mana game da katar don takaita ana abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa na kuskure kuma Allah ya yafe mana wani yana sa shi addu'a an yi wa mahaifinsa kakansa ko an yanke masa sawu Allah ya sa ya zama kafara a gare shi da shi da duk marasa lafiyar mu na gida da na asibiti muna musu addu'a Allah ka ba su lafiya kuma jinyar da ka ɗora musu Allah ka sa ta zama kafara a gare su baki ɗaya wanda suka raga mu gidan gaskiya malamanmu da iyayenmu da kakanninmu duk muna addu'a Allah ka yafe musu an gane ko rabbi gifir lana wa li walidaina wa li ummatil muslimina wa liman sabaqana bil iman Allah ka yafe musu baki daya Allah wannan kasa ta muna buƙatar agajinka Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ba za mu iya ba dole ne mu saka san mu addu'a kullum ba mu da kasar tafi wannan kuma ba inda za ka je ka ji daɗin rayuwa sama da ƙasarka nan kake da yanci nan kake da bulaƙasarka an gane ko saboda haka nan ne aka mahaifarka to kaga dole ne mai wannan ƙasa addu'a duk waɗanda suke da niyya na cicciɓa ƙasar nan da gyaran ƙasar nan Allah ka ɗora su akan hanya daidai amma duk wanda ba su da niyya Allah ka gani Allah ka kauda mana su shugabanninmu na tun da kan shugaban ƙasa har kansila duk wanda ba shi da ruhin gyaran ƙasar nan Allah ka tumbuke shi Allah ka sa mai cutar ƙaba an gane ko Allah waɗanda suke son gyaran ƙasar nan da ci gaban ƙasar nan yana kai shugaban ƙasa har kansila in suna da wani ne Allah ka taimaka musu Allah ka taimaka musu amma lamuran ya kai ƙarshe musiba ta kai bango saboda haka yanzu lokacin karɓar addu'a ne dan Allah muke sa ƙasar mu a ciki muke sa ƙasar mu da shugabanninmu na gari amma 'yan banzan Allah kai maganinsu kowa ya san na kirkin akwai wasu na nan iyayensu an fi karfinsu ne muna jin dan motsinsu amma akwai waɗanda ba ruwansu amma yanzu ga kunan duk da wannan shekantakar kuma sai mutum ya dawo ya baku kuɗi kuma ku zaɓe shi kuma duk kun taimaka wajen corruption din ƙasar baki daya ba abin da yake faruwa kenan ba yanzu suna nan suna talo da kuɗi da kayayyaki salo salo salo salo yadda za a yaudare ku an gane ko to fatin ko babanka ne a fati in aka tsaye da shi in ka san ba zai ba kai ka zabe shi wallahi kai tarayya a cikin shi to da ka ba wani fati mutum za a bi duk wanda ka san mutumin kwarai ne ko a wani fati ne ko a fati anguli ne ko zabe shi an gane ko ko na anguli ne ko zabe shi daman yarshin wayewa ce take damu mu kawai ai kai jam'iyyar ka ce jam'iyyar banza ta Muhammadu Rasulullahi ce in bata maka baka fice ai ba ta Muhammadu bace ba in kuma waccan ka gantar kyau ka shiga mu yanzu masu gyara muke nema kawai anyhow ba wa- ba bukatar wani fati ba ma bukatar wani fati duk fatin da ma na arziki bane ba Allah ka ruguza shi baki daya tun daga lamba daya har lamba karshe ba wani sai ba wani fatin sai ya samu a gurin mu wani kare ne ba bara ba duk an jaraba kowa an ga matsala ce PDP matsala ce APC ma matsala ce kuma ga muna ciki ba kuke taba labaran yan uwanku na wancan jihohin kullum ina faɗa muku wannan san kullum wallahi kana ganin ƙasa kamar ba gwamnati kamar ba jami'an tsaro amma ba ka sanin akwai jami'an tsaro sai laka lakaci mai milki tukunna Eh, yanzu nan da kayi bakar magana ko kuma kawo mun bari kayi kun babbaki kayi daga daga da wani katon za ga yanzu an zo an cikume ka Eh, an zo an cikume ka da bakan mota ba haka bane ba a rasa kama a jinadin duriyar ka ba komai akwai can ai can ba lauya can ba kwalo-kwalo can ba ka ai daɗin abu kenan alhamdulillah kuyi tayi kuyi tayi duk za mu haɗu baki daya wallahi sai mun yi mutum gwalo eh wallahi a lahira sai mun maka gwalo mu ce nan din ma ina lauyan nan ma ina kamun kafar nan ma ina alfarmar di nan akwai alfarma da kamun kafa duk dama ce Allah ya baku fir'auna ma yayi ya gama ba haka bane ba to fir'auna ma bai ci nasara balle kai karamin shedani karamin shedani dan tsugulutu da kai abin ta kama tainuwa ma ni ma na fi kama aiki ma wallahi ni ban da tainuwa wanda da tainuwa ni a ai sai na ji kasa a kai na tan sanar tainuwa ta ta kare amma ko ina zan je ne wa'azi ban da tainuwa kun ban da ban da ban da mazaba kai yanzu duk rigimar kai yanzu duk auren bauchi iyakacinsa duk abin da zai aboci zai je Kano ne ya kumfa baki ko zai je Lagos ko Kaduna a ashe na da bauda amma ni ko zan je bauchi in yi wa'azi in an in a fada ma aka ce zan yi in a gidan gwamna ne ma zan yi ko ba haka bane ba kuma zan je ko ina na yi shi ba a'a saboda ka hanyar mata fita ka bullewa kawai Allah ya kare mu da ikhlasi ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله